رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah yau muna juma'a a ishirin da hudu ga watan jumadal ula hijira ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyar daidai da takwas ga watan disamba na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a ci gaba da karatunmu na tasyilu na kashifal ilbasi na maulanmu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a satin da ya wuce mun tsaya inda shehu radiyallahu ta'ala anhu ya kawo mana dogayen bayanai a game da mahimmancin istighfari mahimmancin yawaita yin istighfari yau za mu tashi shahi na ɗari biyu da bakwai da shehu radiyallahu ta'ala anhu zai ci gaba da mana magana akan kuma salatin annabi dama ba manta ba da farko shehu ya fara bayani akan ayyukan da ake yi a cikin ɗariƙa yana ɗauko su ɗaya bayan ɗaya yana yin bayanin su ta yadda zai zama cewa an fahimci asalin su sababin su manufar su da fa'idar su aka fara daga a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين istighfari yanzu kuma an fado akan salati a cewa ya ci gaba da cewa summa salatul fatihi sannan sai salatul fatihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi har ya zuwa ƙarshe yace sannan sai salatul fatihi mai atamarra kafa ɗari wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima al-aya wa fi ruhul bayan ce ya zo a cikin ruhul bayan inda hadhihi al-aya yayin da shi bayan din ya ambaci wannan aya ba da kalamin bayan yayi wani dogon zance sai mai ruhul bayani ya ce, Ala sahanu bin Abdullahi Taskari, ƙaddasa sirruhu, sa'alu bin Abdullahi Taskari Allah ya tsarkake sirrinsa yana cewa, Assalatu ala Muhammadin Abdalul Ibadati, ya ce yin salati ga shugaba sallallahu Alaihi sallam shi ne mafi girman dukkan ibadu, duk wata ibada da za ka yi, to ba ta kai salatin annabi ba. li'an Allaha tawallaha huwa wa mala'ikatahu, domin Allah shi da kansa ya jiɗinci yin salati ga annabi tare da mala'ikunsa, Allah ma da mala'ikunsa suna yin salati ɗin. Sun ma'amara bi halmominina, sannan Allah ya umarci muminai su yi salati ga annabi, wa sa'irul ibadati laysa kazalika sauran ibadu kuma ba su zama kamar haka ba, Allah bai umar bai yi ba, bai kuma kirayi mala'ikunsa da saɗu su yi ba da sauran mummunai gaba ɗaya kamar yadda aka yi akan salati din yani abin da ake nihi an Allah ta'ala amara bi sa'iril ibadati wa lam yaf'alha bi nafsihi Allah ya yi umarnin a aikata sauran ibadu amma shi Allah subhanahu wata'ala bai aikata salati da kansa bai aikata ibadu din da kansa ba bai ai bai yi da kansa ba amma dai ya ce ayi قال الصديق الأكبر الصديق الأكبر yana faɗa. yace as-salatu alaihi amhaqul dhunubi min la'il barid linnar salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yafi goge zunubai ya kore su ya kone su fiye da yadda ruwa mai sanyi yake kashe wuta to salatin manzon Allah yafi kone zunubai akan haka wa hiya afdalu min itikar riqabi yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafifici fiye da yan tabayi li'anna itikar riqab domin su yan tabayi fi muqabalatil itiki minan nari wa dukhulul janna yana cikin fuskantar muqabala ne da yantuwa daga shiga wuta da samun damar shiga aljanna wasalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam shi kawai salati ga shugaba alaihi salatu wassalam fi muqabalati salamullah wannan yana daga cikin muqabala na amincin ubangiji ne sallallahu alaihi hasanatin shi kawai sallaman nan amincin nan na ubangiji shine mafifici daga kyawawan ayyuka guda dubu qala al-wasili imamu wasu yana cewa salli alaihi bil awqar wala taj'al laha fi qalbika miqdaran kayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam niki niki kayi kaya diloli na salatin manzon Allah kayi shi da yawa bil awqari wala taj'al laha fi qalbika miqdaran kada ka sanya ma salatin annabi alaihi salatu wasallam wani gurgudu a zuciyarka kace a ai yanzu zan yi salati ga annabi alaihi salatu wassalam idan na yi salati kafa kaza to ai nayi da yawa daga nan kuma ai sai ka ci gaba da lissa kan ka cikin waɗanda suka yi kokari shikenan kuma sai masu kokari su wuce ka dauka cewa ka samu kai salati miliyan daya to idan ka suke wannan salati miliyan ɗayan da kai kahin ka gama lissa jinjina ma kanka kana kana jin cewa kai hawa wani ba dama ne ka shahara eh kai kana cikin mashahurai ka yi salati miliyan ɗaya to kan ka gama yaban kanka kana jinjina ma kanka maza sun take ka sun barka da sun wuce ka baka sani ba eh kada ka sanya wani gwargwado na yin salati yi ta danna shi kawai kai tai kai tai ai la ta ja'al li salawatuka alaihi miqdaran kada ka sanya wani gwargwado a cikin salatin ka ga annabi ta zunnu annaka taqribihi min haqqihi shay'an bi salawatika alaihi wai hatta za ka riya cewa ka bayar da haƙƙin manzan Allah sallallahu ka bayar da wani bangare na haƙƙinsa saboda wannan salatan da kai ta masa har ya zama a zuciyarka kana riya cewa aika wannan salatai da na yi su malam na zuba da yawa kai ai malam ai mun yi kokari wai haka ji haka a ranka da cewa ka bayar da wani haƙƙi na annabi alaihi salam Allah cewa ya sallu kawai ai tai kai tai kai tai kai tai kuma iya abin da kai malam ka gaba kai komi ba rika roƙon Allah ya baka dama dai kai ma annabi salati kayi kayi kayi iyaran iyaran ka iya yadda zaka iya yi idan ka zuba salati fatihi kai kai kai ta zama kai ka zama ita kuma kada ka sa bukata cikin salatin kawai kana yin shi ne ibada hadiya ga manzon Allah kuma ka rika halartowa a zuciyarka cewa ita salatul fati daga wani sirri ne daga wani haske ne daga wani wani lamari ne ita na Allah aka yi ta hidima ga annabi kuma ka yi ta dan haka ka nufi haka a zuciyarka kawai ka nufi manzon Allah da ita ai malam idan ka nitse a cikin wani kogin kai ma ba za ka san inda kake ba kai kanka ma baka ƙara jin labarin kanka an sallami kuma wannan bangaren an yi wata doguwar tahiya ne wadda malam ba can in an shiga nan gurin ba rabos ba inda za a mara kuɗo kuma a dawo a hito hili ka san akwai tahiyar da in an yi ta ba rabos baka misalin ɗaya ɗan da uwar shi ta ciki ta haihe shi gashi yanzu ya hito duniya ko a so shi ko a ƙi shi ko ya hito mai kyau ko ya hito mummuna ko ya hito ko a yaya hito akwai rabos ai ba rabos ko ko buge shi aka yi ya mutu ko aka rihe shi irin yadda aka yi da ai ba rubus aka yi ba kashe shi aka yi ba inda ya hito ba ta nan ya koma ba shi kan rubus shi ne ka zo nan ya sa ar tsuhu ya kai baya ta saitin wajen haka ne to saboda haka in ka shiga cikin wannan in ka shiga cikin wannan da'irar to malam tahiyar ba karama ba ce yasa kai dai kawai ka dage kai ta salatin annabi ta ma annabi salati eh ai ta ma annabi salati ba kakkautawa ba dare ba rana eh shine yace tazunnu annaka taqadi bihi min haqqihi shay'an bi salawatika alayhi istijlaba rahmatika ala nafsika bihi wai wanda za ka yi salatin sai ka rika jin cewa ka jawo wata rahama da za ta zo maka saboda dalilin wannan salatin naka haka rika jin cewa to ai yanzu saboda salatin nan da nake yi ya kamata a ce ni ma na cancanci kaza to kaga yanzu kana neman ka kwace wani abu na Allah ne daga ka zo ka yi salatai kuma kana neman ka fara lissafin cewa to da salatin nan ya kamata a ce kai ma yanzu kana kiran tsuntsaye suna zuwa ka san abin da ke kashe muridi ke na yi ai ba abin da ke kashe muridi irin wannan ya kwana yana azkarai ya kwana yana ibada ya kwana yana lamari gari ya waye kuma ya rika sauraron saukar wai shi ya yi wata karama saboda abin da ya kwana yana yi saurare ma yake saboda abin da ya kwana yana yi da ya daga hannu a addu'a sai ya rika ganin to za a ansa ko ba za a ansa ba kaga in saboda ibada shi ya koma gwada Allah kenan akwai hadari ba shi yasa tahiya cikin lamarin Allah ba jagora ba za ta ba za a kai labari ba ba a san kai kai duk abin da kaga bayan Allah nan suna yi na salati irin shi wa razumi radiyallahu anhu su ce wai gibri mai da sauransu abin da kaga suna yi din nan billahi allazi la ilaha illa huwa ba abin da suke nihi da abin su ya Allah wallahi ba su yin abin cikin sauraron wai bari su yi su gani gobe in sun yi addu'a za ta shiga wallahi ba haka suke nihi ba Allah kawai suka nufa Allah shi ma ya nufe su Allah suka nufa Allah ya nufe su ba su cewa to bari mu gani mu yi saboda mu samu abincin shekara kai kai ke neman abincin shekara su abincin shekarar ma suna da shi suka hito suka kashe kuɗin suka ce to alhamdulillah yanzu muka zanna lahiya suka ji wani tashin hankali wai san da aka kashe abin da ake da shi sato cike wai an kashe yanzu ya zama ba komai cikin su san ya ce alhamdulillah hankali na ya kwanta yanzu na ji daidai wai san da ba ba kai wannan tahiyya tana da zurfi ma abin da ake ni kenan وفي الحديث يا ذو أتين حديثي إن لله ملكا الله ينا دون ملائكة أعداء سمع الملائ أعداء سمع الخلائق الله يا باشي جينا هلتو shi wannan mala'ikan yadda Allah ya horar da su in ka lura a yadda Allah ya gina halittar ɗan adam kai yanzu idan mutum biyar na magana da kai a lokaci ɗaya ruda ka nasu ka lura za su ruda ka ba za ka fahimci abin da suke nihi ba karancin dai abin da kake dan fahimta shine ka fahimci abu biyu wasu lokuta shi ma bayanan in ba masu nauyi bane ba masu muhimmanci ba kuma daya sai ya karka nema idan yana kukuce maka nan kana jin wata magana ana yi nan kuma wani na magana da kai wanda ta dan firin jaya ka farkar kasar da kanka zuciyarka gare ta za ta fauce zuciyar ta haka Allah ya gina dan adam haka Allah ya yi shi to shi wannan wani mala'ika ne Allah ya samar da shi shi yadda Allah ya gina ya duk abin da halitta ke yi gaba ɗaya in yana sauraron abin ji yake kamar mutum ɗaya ne ke magana duk yana ji yana fahimta yana ganewa kamar yadda kai ma in kana natsu kana sauraron zancen mutum ɗaya ka fi ganewa shi mala'ikan a haka Allah ya gina shi he kaka haka Allah ya so to wannan mala'ikan Allah ya bashi jin halittu wa huwa qa'imun ala qabri shugaba alaihi salatu wasallam yace wannan mala'ikan yana nan tsaye a raudana iza mittu in na koma zuwa ga Allah ila yawmil qiyamati hayya zuwa tasan alqiyama falaysa ahadun min ummati yusalli alayya salatan ba wani ɗaya daga cikin al'ummata da zai man salati salati kwara ɗaya in ji shugaba alaihi salatu wassalam illa sammahu bismihi wasma abihi face sai wannan mala'ikan ya ambaci wannan wanda ya salatin da sunan babansa zai ce ya rasulallahi wane dan wane jikan wane, ɗan gidansu wane, ya maka salati kaza lokaci kaza, zai faɗa haka. Ƙala, mala'ikan zai ce, Ya sayidina Muhammadun sallallahu alaika, ya shugaba annai Muhammadu amince tabbata a gare ka, fulanun wane, kaza wa kaza, ɗan guri kaza, gari kaza, ƙabila kaza. yana yi maka salati kaza a lokaci kaza wai salli rabbu ala zalika tuli sannan Allah subhanahu wataala kuma zai yi salati ga wannan mutumin Allah zai masa rahama zai salati a gare shi bi kullin wahidatin ashara Allah zai mai salati goma da kowane salati guda ɗaya da yi Allah zai masa goma wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi idza sallaitum alayya fahassinu alayya salata idan za ku yi min salati in ji shugaba sallallahu alaihi wasallam yace to ku kyautata salatin a gare ni fa innakum tu'raduna alayya bi asma'ikum domin ku ana bujiro min ku tare da sunayenku wa asma'i aba'ikum da kuma sunayen iyayenku wa sha'irukum da sunayen danginku na kabilanku wa amamukum da ammomanku kowaye yau shugaba salati za a gaya mai wane dan wane na gari dangin su wane kaza mai ammoma kaza yayi maka salati wa min ihsani salawati hudurul qalbi yana daga cikin kyautata yin salati ga annabi a lokacin da kake salatin zuciyarka ya zama tana cikin huduri da Allah zuciyarka ya zama tana cikin huduri da Allah kana yin salatin zuciyarka babu abin da ke cikinta sai Allah sai manzan Allah ka san akwai bambanci tsakanin sanda ka ɗauki rabinka ka fara karanta salatul fatih kana salatin kana tuna dawa ta ki auki bana kana salatin kana tuna to masarar dai ko su kwashe ko su rage mana mu samu kana salatin kana tuna to sha'anin kasar nan dai adda alabarin yarin cabi da irin dai abubuwan da muke kwakwasowa na duniya da damoyin mu to zaka dade kana zuba salatai wani zai kwara ɗaya ya haye saman kaso miliyan ɗari saboda sanda ya karanta salatin nan nashi kafa ɗaya ya ƙare a cikin manzon Allah babu abin da ke zuciyar shi sai jin girman shugaba shugaban kawai ike kallo ya manta da komi kai ma in kana son ka gane da bambanci a lokacin da ka zo za ka yi salatin ka samu huduri ka samu jam'i din nan kana yi ka tsare a cikin lamarin za ka ji kaɗan za ka yi ka ji nan washin gama na neman ya ɗaɗɗauki kaɗan za ka yi ka ji abin ya sai ka ji jikinka yadda ka san amma amma bugun tsaya za ka ji jikinka ya ma nauyi amma kawai idan kana sauraron rediyon ka kana yi kana sauraron yan waƙoƙin ka kasidinka kana yan abubuwan ka ana yi kana cikin labari he kaje hey kashe kamar ma baka yi eh ai ruhin naka bai hau kan layin da ake bukata ba a yayin nan amma da sanda ruhin ya hau kan santa za ka gane eh lalle akwai wani harka da kake ciki ta daban da sauran harkoki to shine a yi shi cikin huzuri wa jam'ul khadir da kuma tattarawan tunani ya zama tunaninka ya tsaya akan abu daya shine manzon Allah shi kake kallo kawai a ruhinka kana karanta masa salatin a gabansa kake karanta salatin haka zaka halarto da shi tun kana yin haka kana kallon ga kanan a raudan kana karanta salatin haka halarto ga kanan gashi ma ya kana kallon shi kake karanta salatin har ya zama gaba ɗaya ma kai yanzu ka ba kai ba ma ka san kai kai ma baka san kanka ba ka tsare kawai ya zama ma ka yi fana'i kuma to kaga wannan kuma lamari ne mai zuri ko to shine wannan wa qala ba'dhum bangaren malamai suna cewa inna ma takunu salawatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam da'atun cewa su salati ga annabi suna kasancewa biyayya ne wa qurbatun kuma ibada ne wa wasilatun kuma tsani ne wastijabatun kuma hanyar karɓa addu'a ne idan ƙasa da bihar tahiyya idan mutum ya nufa kai gaisuwa ga salatin nan yana kai gaisuwa ga manzon Allah wa tawassulu da tsani wa taqarrubu ila hadaratin nubuwa al-ahmadiyya da kuma kusanta zuwa ga hadaran nan ta annabi Muhammadu fa innahu bi hadhihi al-munasabati domin cewa shi mutum da wannan munasaba in ya karanta salati ta wannan siga ya hasilu lahu taqarrubu ila hadaratil ahmadiyyati to da wannan ne zai samu kusanci zuwa ga hadaran Allah saboda ya shigo hadaran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hidima yayi hidima to za ta tura ne zuwa ga hadaran Allah huwal babu lil maula wa laysa siwahu ko yace ala tara anna taqarruba ila al-qamari ka taqarrubi ila shamsi ce ce shin baka gani ba kusanci zuwa ga wata kamar kusanci zuwa ga rana ne fa innahu mir'atuha ai shi wata kamar kamar madubin rana ne wa mudrahi anwariha kuma kamar wani guri ne da rana take jefa haskenta a ciki wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi man salla alayya wahidatan amara Allah hafizahu wanda ya min salati kwara daya Allah zai umarci mala'ikan da ke kula da shi Allah ya katuba alayhi salatata ayyam in kai shugaba salati ɗaya Allah zai umarci mala'ikan da ke tsaranka Allah zai ce to daga yanzu kaka ƙara rubuta mai yayi laifi tunda yi masoyi na hidima sallallahu alaihi wasallama wa sharrafa wa karrama wa majjada wa azama sai ce to kaka ƙara rubuta mai zunubi ba shi ya huta ka ji mala'ika yale shi ya huta kwana uku mm sai kaka eh kwana uku za ta aje aje aje i huta mm to da yayi hidima wara'at imra'atun waladaha ba'da mautihi yu'azzibu fahzan lidhalika wata mata ta ga ɗanta bayan ya mutu a mafarki sai ta gayya sai ta gan ana masa azaba ta yi bakin ciki akan wannan sun mar'adhu ba'da zalika fin nuri war rahama bayan nan kuma sai ta ƙara ganin ɗan nata a cikin haske da rahaman Allah. Fasa alalhu an zalika sai ta tambaye shi game da haka to ɗana ya ka mutu naga ana ma azaba kuma yanzu na ganka cikin haske da rahaman Allah. Faƙala sai ya ce in ji ɗan nata. Marar rajulun bil maqabrati wani mutum ne ya zo wucewa ta makabarta fasalla alan nabi alaihi salatu wassalam sai ya yi salati ga shugaba alaihi salatu wassalam da ya zo makabartai wa ahada tawabaha li amwa lil amwati sai ya bayar da ladan wannan salatin yace a raba mutum mutattun da ke cikin wannan makabartai faja ala nasibi min zalikal maghfiratu faghufira li sai Allah ya sanya ni kasan da na samu daga wannan salatin da yace a kasa mana to ni Allah ya bani gafara ta dalilin haka sai Allah ya gafarta mu me wucewa ne ya zo wucewa ya haka kai kuma ina ga kai ka tara da yawa kake yi وهكا عن سفيان الثوري رحمه الله أم أن سوري كايا دك سفيان الثوري الله يقارى مس رحمة أنه قال سفيان الثوري ياتي إباد وتدوغو جسا يتي بينما نحن أدوف بالبيت أنا نان وتران إنا دوافي أداك الأبا إذ رأيت رجلا سينغ ونمتم إن جي سفيان لا يرفع قدما إلا هو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم baya daga kafarsa face sai yana salati ga annabi ana kewaye ɗakin Allah ana labbaika shi kuma na kewaye ɗakin Allah yana ta salatin annabi duk kafa in zai daga kafa ya yi salati sannan yake daga ɗaya in ji Sufyan sori fa qultu Sufyan yace sai na ce ya haza ya kai wannan mutumi innaka tarakta tasbiha wa tahlila kai ka bayyin tasbihi da tahlili وقبلت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كابس كنت الله دين صلاتي على النبي عليه الصلاة والسلام فهل عندك في هذا شيء شنكو كان دون دان أبو حتى دا مجرد غريك أكن دليل ين هكا فأكون دليلي فقال سيوى النمت من يسي يسي مسفيانو من أنت آفاك الله إيه كيواي Allah gafarta malam waye kai faƙultu sufiyanu ce sai na ce masa ana sufiyanu sauri ni ne sufiyanu sauri faƙala sai wannan mutumi ya ce laula annaka garibun fi ahli zamanika lama akhbartuka an hali wallahi in ba dan cewa kai bako ne a cikin yan zamaninka da ba zan baka da ban baka labarin halina ba wala adala'tuka ala sirri kuma da ba zan nuna maka sirri na ba in ji wannan mutumi sun maƙala sai wannan mutum ya fara bayan labari sai ya ce farajitu ana wa'abi hajjina ila baitullahi alharami min yuto da ni da babana muna masu aikin hajji zuwa ga ɗakin Allah mai alfarma hatta idza kunna fi ba'd manazili har sai da muka zo wani yanki na masaukan aikin hajji mari da abi sai babana ya kama rashin lafiya wa mata kuma da ya kama rashin lafiya sai ya mutu wasu wadda wajhahu fuskarsa kuma ta yi baki irin bayan ya mutu wazaraqat aynahu idaniyansa suka zazzago suka zaro suka yi zuku zuku suka hito waje wanta faka batnuhu kuma cikin sa ya kumbura ya dadin fa bakaitu sai nayi kuka nayi kuka wa qultu sai na ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mata abi fi ardin fi ardi gurbati hazihil mautati wa qultu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace sai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mata abi fi ardi gurbatin hazihi al-mautati babana yayi irin wannan mutuwa a gari na bakunta mu muna baki a gari kuma ya mutu kuma ga yayi baki irin ido ya zazzago ciki ya kumbura dadin shikenan yace to faja zabtu al faja zabtu al-izara ala wajhihi sai na jawo mayafi izari gyautu sai sai na rufe masa saboda halin da yake ciki fagalabat ni ainaya fanimtu sai idaniya na suka rinjaye ni sai na yi bacci fa'iza ana bi rajulin lam ara ajmala minhu wajhan yace kawai sai ga wani mutum a cikin mafarkin nan ya zo min ban taba ganin mai kyan fuska irin tasa ba wala an zafa sauban ban taɓa ganin mutum mai tsarkakakkun tufafi kamar sa ba wala a ɗaya barihan ban taɓa ganin mutum mai daɗin ƙanshi kamar sa ba fadana min abi wannan mutumi sai ya kusanto babana wa kashafa izara an wajhihi sai ya yaye wannan izari gyauto da na lullube masa a fuska wa masaha ala wajhihi kawai sai naga ya shahi fuskar baban fasara ashadda ma ya kuna min labani ai sai naga babana yayi wani irin haske fiye da hasken nono summa masaha ala badanihi sai naga kuma ya shahi cikin baban nawa fa'ada kama kana kawai sai naga cikin ya dawo kamar yadda yake dai ciki normal summa ala da an yan sarifa wannan mutumi bayan ya haka kuma sai naga ya nufi ya juya yana neman ya tahi faƙumtu ilayhi sai na miƙe na je gurin ya fa amsaktu bi rida'ihi sai na rike mayafinsa wa qultu sai na ce ya sayyidi ya wannan shugaba nawa billazi arsalaka ila abi rahmatan fi ardi gurbatan man anta billazi arsalaka ila abi rahmatan ina gama ka da wannan wanda ya aiko ka ka zama rahama ga babana fi ardi gurbatin a ƙasar nan ta makunta da muke a ciki man anta waye kai faƙala sai wannan mutumi ya ce awa ma ta'arifu ne kin kai baka sanni ba ana muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa sharrafa wa karrama wa majjada wa azama yace ai ni ne shugaba ni ne shugaba kana abuka haza kasiral ma'asi wannan baba naka mutum ne mai yawan saba ma Allah akwai saban Allah akwai saban Allah ghaira annahu kana kasur salata alayya sai dai shi baban nan naka yana yawan yin salati akwai zuba salati falamma nazala bihi ma nazala lokacin da abin da ya same shi ya saukan mashi istagasa bi sai ya nemi in taimake shi ya kira suna na ya nemi taimako fa a gistuhu ni ne shi kuma shi ne sai na taimake shi shi ne sai na taimake shi wa ana giyasun liman ya kusur salata alayya fi darin duniya ni kawa mai taimako ne ga duk wanda yake yin salati gare ni a gidan duniya in dai mutum na man salati a duniya to ni kuma mai taimako ne a gare shi in ji shugaba alaihi salatu wasalam fanta bahatu wannan mutum ya ce kawai yana gaya musu biyani labarin hukuntun ko yace sai na farka fa iza wajahu abi kada abiyadda kawai sai fuskar babana naga ta yi haske ta yi fari wanta faha badnuhu kada zala wanta fahi badnuhu kada zala kumburin cikin sa ya gushi qala ka abu bin ujrata radiyallahu anhu kaga nan wannan kissai kissa ce mai mahimmanci kwarai wadda take abin abin abin a lura ba abin a karanta ta kawai a ji daɗi a wuce ba akwai abubuwan kamawa a cikinta shi dai mutumin nan da wannan al'amari ya sama kamar yadda ya ba da labari aikin hajji suka fito shi da baban shi suna tafiya sun zo soki na aikin hajji baban shi ya kama rashin lahiya ya mutu yana mutuwa ya koma fuska shi ta jirkice ta yi bakin kiran ciki ya kumbura ido ya zazzaro ya yi muni ya lullaba uban gangadi ya kwashe shi sai ga shugaba alaihi salam ya haɗu da shi shugaba ya cece shi ya shahe shi ya gusar da bakin shi ciki ya sace ido ya koma zai tahi ya rike yace bawan Allah ina gama ka da Allah ka gaya man waye kai yace ni ne shugaba alaihi salatu wassalam dama baka san da ba to babanka ya kasance mai yawan saban Allah amma yana da yawan yin salati kuma da wannan bala'in ya sauka masa sai nemi taimako na ni ko mai taimakon mai yawan yin salati wannan hadisan babban hadisi ne dole mutum ya yi nazari shi ma ya nemo makan ya tashi mafita dole ka zanna ka yi nazari ka nemo makan ka taka mafita sai ka tsaya ka auna ka gani ka sa makanka wani adadi na salatul fatih shin guda nawa ce za ka ɗauka ka riƙa yi kullum kullum kullum shin dubu ɗari biyar biyar za ka ɗauka kullum ka riƙa yi ko ko dubu ɗari biyu da hamsin hamsin rabin ɗari biyar ko ko ɗari da saba'in da biyar rabin ɗari biyu da hamsin koya koya ko ko a'a dai duk ba za ta yiwu ba dai dubu ɗari za ka yi kullum ko ko a'a dai hamsin kake bukata kake iya yi to daga nan dai da dai za ka yi abin da ya kamata da dai ya zama cewa dai yadda abubuwa suka kai suka kawo a kullum baka gaza salatul fatihi dubu ba a kullum kenan baka gaza dubu ba a kayi shi ta kenan to ala kullu halin dai da ka rasa dubin ka rasa wani adadin da ya gaza dubin gara ka samu wani adadi ka sa ma kanka dan ka riƙa yi saboda ka horar da kanka da haka idan ba ka da kuɗin da kullum za ka rika aje dubu goma goma a asusunka don wani in yana kwasa dubu goma goma cikin jarin wata rana ya an zo sayan abin sayewa babu uwa babu ji ya kwashe kuɗin ya ɓoye ya suran asusu amma za ka ga kwargwadon kasuwa wani yana ɗauka ɗari uku uku ko ɗari biyu yana ɓoɓɓoyewa he ma ya tara bai sani ba to ka san da yadda za ka yi a duniya hake nan ka sau asusu ka ɓoye kana sassakawa ga babban asusun ka san da za ka kwashe shi gurin Allah ba gara ba zago wannan ka asusun naka na duniya akwai gara akwai zago kuma kai ma akwai ka dan in matsuwarka ta matso sanda kake fashe shi ba a sani ba ga gara ga zago ga ka kai ma wani babban zago ne ka fi gara saboda haka gaskiya mu shiga cikin taitayen mu mu dawo cikin hayyacin mu muridi abinda ake bukata a gare shine yawan yawan salatin annabi tun ya rika yawan yin salatin annabi alaihi salatu wasalam da yawa ya duk lokacin da ba wani lokaci bane da ake wani aiki na farali to ba abin da zaka yi da kai salatul fati a cikin shi kai ta yawan salati kai ta yawan salati duka girmo su surutai muridi mai neman Allah ga jabin da malamin shi ba ke gaya mana ba wa kaifa liyat ta'risu qabla liqa'i ka ga ce to wayya ma za a yi a ce in kwanta in yi bacci in yi rere ne ni ban ga na sadu da annabi ba shi ai ban ga ta zama ba malam haji kuta babban magana kin kime miyan magana malam to kai da baka iya yin yadda wasu suka yi ya kai ke yi kai a ya kai ka zama mai kokari a kawo labarin bayan Allah da kokarinsu da hidimarsu a cikin shugaba alaihi salam ai wannan he dai bayan Allah sai bayan Allah To kai kai kuma yanzu me kake iya yi wanda kai? Sai ka baka labarin nasu ka ji kai jinkina ka ji babban abu ne kai kuma ka kasa yin irin naka kokarin. To ya kake so a zama kenan? Ha? Allah ya san. Ah ana ka abu bin Allahu anhu. Ka abu bin ujrata Allah ya kara masa yadda ya ce. Amma nazala qawluhu ta'ala inda fadan Allah madaukakin sarki يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قمنا إليه yace da wannan aya ta soka sai muka tashi muka je gurin shugaba fa qulna sai muka ce amma assalamu alayka faqad arafnahu amma yi maka sallama hakika mun san wannan fa kaifa salatu alayka ya rasulullah ya zami maka salati ya ma'aikin Allah qala shugaba sai yace qulu ku je ku ce اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كما في تفسير التفسير كما يدي ذولي كن تفسيري نا التيسير وأما صلاة الفاتح لما أغلق ولم شيء إبراهيم يسي أما يتي صلاة الفاتح لما أغلق فقال شيخنا وسيدنا وسيلتنا إلى ربنا أحمد بن محمد التجاني ولم شيء التجاني قرب المكتوم والكاتم المحمد المعلوم رضي الله عنه وأرضاه وعنا به يا فدا كما يدي ذو أسكن جواهر المعاني شيخ ينا بعد العباري يتي كنت مشتغلا بذكر صلاة الفاتح na zama na shagaltu da yawan ambaton salatul fatihi hina raja'tu min al-hajj ila tilmisana lokacin da na dawo daga aikin hajji zuwa tilmisana lima ra'aytu min fadliha saboda abin da na gani na falalan salatul fatihi wa huwa anna al-marrata al-wahidata minha shine duk kafa ɗaya na salatul fatihi bi sittimi at alfi salatin za a baka ladan salati dubu ɗari shida kama huwa fi wardatul jiyubi kamar yadda zuwa cikin wardatul jiyubi وقد ذكر صاحب الوردة حقيقة ما أبو شوانا للتاهي يا أبتا أن صاحبها سيدي محمد البكري الصديقي cewa sai dai Muhammad al-Bakari al-Siddiqi wannan da aka bawa salatul fati a takaddan nan nazilu misra masaukin misra din nan wa kana qudban radiyallahu anhu shi ko babban kudubi ne Allah ya kara masa yadda kala to shi wannan bakari din ya ce inna man zakaraha marratan cewa duk wanda ya ambaci salatul fati ya karanta ta sau daya walam yadkhulul jannata kuma bai shiga aljanna ba falyaqbid sahibaha indallahi to ranar lahira ya kama bakari ya rike shi a tafi gurin Allah in ya ka karanta salatul fati kawa daya aka je lahira aka ce ba za ka shiga aljanna ba kuma ka mutu da imani kuma ka mutu kana karanta ta to ya ce to a kama shi a riƙe a ce gurin Allah eh a ce gurin Allah wa baqita azkurha ila arrahiltu min tilmisana ila abi samguna wannan shine walamma shehu tijani yake bada labarin ina faɗan abin da shi bakari din nan ya faɗi yace to saboda haka ni kuma he na wanzu ina ta ambatanta tun daga abi sam ila arrah har na koma tilmisana na je abu samgun duk ina ta karanta ta to ana nan ina karanta ta inji maulan mu shehu tijjani radiyallahu anhu yace falan ma ra'aytu allati fi hal marratal wahidata bi sab'ina alf khatmatin min dalail khairati yayin da naga wani salati mai yawan albarka mai yawan falala shi kafa ɗaya nashi bi sab'ina alf mar alf khatmatin daidai yake da katama dubu saba'in min dalail khairati na dalail khairati wani salati ne in ka karanta ya sau ɗaya to mutum ba zai kamo ka ba he yayi saukan in ka karanta shi kafa daya mutum ba zai kamo ka ba sai yayi saukan dala'ilu sau dubu saba'in sannan zai zo inda kake sannan zai zo inda kake ya ce wani mashojan ce aikau da naga wannan falala taraktul fatiha lima ugulika sai na kyala salatul fatihi wasu shagaltu biha sai na shigalci da wannan salatin wahiya ga salatin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan ta'dilu jami'a salawati ahli muhabbatika wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salaman ya'dilu salamuhum wannan shine salatin da in ka karanta shi kafa daya daidai yake da kasamar da la'il khairati a karanta ya tun daga bangon farko har bangon karewa so dubu saba'in wala mu shewu yace to da naga wannan sai na kyale alfatihi sai na dawo mu wannan su da irin wannan gara ba sa da naji lima ra'aytu fiha min kasrat al-fadli saboda abin da na gani a cikin na yawan falala summa amarani dirju'i ila salat al-fatihi ma ugulika ina cikin haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni ce a a a dai koma ma salat al-fatihi nayi maka umarni koma ci gaba da salat al-fatihin nan dai falamma amarni birrijoyi ilaiha kasan shi tijan dan gata ne a gurin manzon Allah yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin umarni in koma gurin salatul fatih dan sa'altuhu sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye shi an falale hana shi to ita me falalanta ne ga wannan naga dalailul khairati he an karanta dubu saba'in sannan za za ka za yi daidai da ɗayan wannan to ita fatihul ma'ugulukan nan ya sayi na rasulullah me labarin ta ne fa akbarani sai manzon Allah masoyina ya bani labari a awwalan da farko farkon abin da ya gaya man kenan bi annal marratal wahidata minha cewa kafa ɗaya na salatul fatihi ta'dilu min alqur'ani sitti marratin falalanta daidai take da saukan qur'ani sitti marratin marra shida marra shida falalanda falalanta yawan ladanta yawan ladanta ka san akwai bambanci tsakanin daraja da falala ko to falalanta da yawan ladan da za a baka daidai yake da sokan qur'ani shida summa akbarani saniyan sannan sai ba ni labari na biyu bi anna al marrata al wahidata minha cewa kafa ɗaya na salatul fatihi ta'dilu min kulli tasbihin wa qafil kawni daidai take da duk wani tasbihi da aka yi shi a cikin kaunu min kulli zikirin da dukkan wani zikiri wa min kulli du'a'in da dukkan wani addu'a kabiri na usagirin addu'a nan babba ne ko karami wa min alqur'ani da falalan karanta alqur'ani sittati alafi marratan kafa dubu shida ba waccan ɗari shida ba waccan shida ba yanzu sau ninkin dubu shida li'annahu min al-azkar saboda ita ma tana daga cikin zikirai da farko ga abin da manzo Allah sallama ya gaya masa na cewa karanta salatul fati ladanta daidai yake da ladan karanta alqur'ani sau shida yace daga baya he manzo Allah ya gaya mani ai karanta salatul fati kafa ɗaya rankin kwal daidai yake da duk wani zikiri da duk wani tasbihi da duk wani addu'a karamin addu'a ko babba da karatun alqur'ani ninki ladan da za a ba mutum na falalanta kenan ninki dubu shida zalika fadlullahi yuti man yasha ala fil kawkabil wahaj ya faɗa a cikin alkawkabil wahaj a nan gurin kaga ya kamata mu gane akwai bambanci tsakanin daraja da falala ka kumanta abu zarar gifari ne manzo Allah sun sani taba cewa wani ƙasa ba ta taɓa ɗaukar wani mutum bai daraja shi ba kuma manzala nake hudi a lokacin kuma bai kai darajar sayyidina abubakar ba bai kai umaru ba bai kai usmanu ba bai kai aliyu ba to ka kuma shugaba ma a bayyane kuma shi ke magana ya ce tun da ƙasa take ba ta taɓa ɗaukar mutum mai darajar shi ba sama ba ta taɓa yi ma wani inuwa da ya kai shi ba sama ba ta taɓa lullaba wani mutum da ya kai shi daraja ba ka gani to akwai bambanci tsakanin falala da daraja وأن نعم برة نعم نعم وإن أردت أن تدل على بعض حقيقة ذلك ليتله لك الأمر لئلا تقع في أوائب أمر فألم كما قال سيدنا رضي الله عنه كما كتبه رضي الله عنه جوابا للخليفة سيدنا علي الهرازمي برادة قدس سره yace idan kaɗan duba akan wani yanki na haƙiƙanin al'amura haƙiƙanin wannan abin da aka faɗi liyattari halaka al'amuru dan al'amari ya bayyana a gare ka li Allah ta kafi awa ibin amrin domin kada ka fada a cikin halake halaken al'amari fa'alam kada ka ji wannan abin kuma ka halaka yace to fa'alam ka sani kama qala sayyidi sayyidina radiyallahu anhu kamar yadda sayyidina shaykh Allah ya kara masa yadda ya fada kama radiyallahu anhu jawaban lil khalifati lil khalifati sayyidina ali harazimi barada kamar yadda ya rubuta ga khalifa shi alal harazimi barada qaddasa sirruhu wa nasuhu ga nasinsa kama fi jawahir maani nan gurin bulumu shi ibrahim ke gaya mana haka kamar yadda ake yake a cikin jawahir maani bulumu shi tijanin da ya faɗi irin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi gaya masa na abin da salatul fatihi ta nade ta tare ta tattare da falalanta da abin da Allah ya sa na da da abubuwa ga sunan riras jire wasu ba su falo masu nauyi a zuciya da kwakwalwa shi ne sai shi shi Ali Harazimi Barada sai ya tambayi Maulan Mushehu Tijani kan wannan to ga amsar da Maulan Mushehu Tijani ya bashi ya ce wa kasiyatul fatihil ma ugulik amrun ilahiyya ya ce kususiya keɓantuwa na salatul fatihil ma ugulin kaɗan nan lamari ne lamari ne na Allah ya ce wannan lamari ne na Allah la madakala fihi lil uqud babu kohar da za a saka hankula a cikin sa ba gurin hankali bane ba falau qadarta mi'ata alfi ummatin da zaka kaddara al'umma guda dubu ɗari al'umma guda dubu ɗari fi kulli ummatin mi'ata alfi qabilatin a kowace al'umma cikin dubu ɗarin nan a samu ƙabilu guda dubu ɗari kuna ji al'umma dubu ɗari kowace al'umma cikin dubu ɗarin a samu tana da ƙabila guda dubu ɗari fi kulli ƙabilatin mi'ata alfa rajulin a kowace ƙabila a samu mutum dubu ɗari wa asha kullu wahidin minhum mi'ata alfi amin kowane ɗaya daga cikin su ya rayu tsawon shekara dubu ɗari yazkuru kullu wahidin minhum fi kulli yawmin alf salatin kowanne daga cikin su a kowane yini yana karanta salati dubu alan nabi sallallahu alaihi wasallam ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min gairi salatul fatihil ma ugulika in dai ba salatul fatihil ma ugulika bane wa jami wa jami'a sawabu hadhihi al ummati kulliha a tattara ladan hadhihi al ummi waɗannan al'ummu gabaki ɗayan su fi mudata hadhihi sinina kulliha a cikin tsawon wa'annan shekaru gaba daya fi hadhihi al-azkari kulliha a cikin dukkan wa'annan zikiran gaba daya malahi kulluhum sawaba marratan wahidatan min salatil fatih lima ugulika to dukkan su duk wannan abin da aka lissafa ba za su riski ladan karatun salatul fatih lima ugulika kafa daya ba al'ummu guda dubu ɗari kowace al'umma tana da ƙabila guda dubu ɗari, kowace ƙabila akwai mutane guda dubu ɗari, kowane mutane su shekarar dubu ɗari, a cikin shekaru dubu ɗarin nan kullum sai sun yi wani salati ga annabi sau dubu dubu. In dai ba salatul fatihi bane ba, to in aka karanta salatul fatihi kafa ɗaya ya fi wancan abin da suka karanta lada a gurin Allah. shine walan mushehu tijani yace fala taltafit li takzibi mukazzabin kada ka karkata zuwa ga karyatawa mai karyatawa ya ji wannan falala ya ce bai yadda ba wala la qadahi qadihim fiha ko sukan mai suka a cikin wannan fa innal falala bi yadillahi yutihi man yasha falala tana wajen Allah yana bayar da ita ga inda yaso fa inna lillahi subhanahu wa ta'ala fadalan kharijan an da'iratil qiyasi falala wanda ta hita daga da'irar qiyasi wa yakfika qawluhu subhanahu ya ishe ka ma zancen Allah da yake cewa wa ya khuluqu ma la ta'lamun kuma Allah ya halitta abin da ba ma ku san shi ba ma ku ma san shi ba faman tawajjaha fama tawajjaha mutawajjihun ila Allah ta'ala bi amalin yablughuha babu wani mai fuskantar Allah da ibada da ya fuskance shi da wani aiki da ya kai salatul fatih wa in kana ma kana ko ya aikin yake wala tawajjaha mutawajjihun ila Allah bi amalan babu wani mai fuskanta Allah da ya fuskanci Allah da wani aiki habba ilaihi minha mafi soyayya gurin Allah kamar salatul fati wala azama inda Allah minha ko kuma wani aiki da ya fi ta girma a gurin Allah illa martabatan wahidatan martaba ɗaya ce take gaban gaban salatul fati وهي من توجه إلى الله باسمه العظيم الأعظم شيني وانده يفسكن الله ده سونان الله العظيم سونان الله ده جرمان لا غير باوانا با هو غاية التوجهات وانن اسم الله العظم شيني مقولا دكم إبادو والدرجات الأولياء شيني درجة مدوككيا من جميع الإبادة أتكين دكم إبادة ليس لفضله غاية إتفلل سباتة مقولا ولا فوقه نهاية باتة وتا makwara ba wata makwara a sama da wannan wa hazihi salatu talihi fil martabati amma wannan salatin salatul fati ita ce bi masa a cikin martaba wa tawajjuhu da fuskanta na ibada wa sawabu da lada wal fawzu bi mahabbatillahi li sahibiha da kuma rabantuwa da da soyayyar Allah mai yawan karanta salatul fati zai samu soyayyar Allah wa husnul ma'abi da kyakkyawan makoma man tawajjaha ila Allah musaddiqan bi hadzal hali wanda ya fuskanci Allah yana mai gazgatawa a cikin da wannan hali ya zama mai gaskiya fa za bi radallahi wa sawabihi zai rabbanta da yaddan Allah da sakamakonsa fi dunyahu wa ukrahu a duniyarsa da lahiransa bima la tabluquhu jami'ul a'mali sai samu abin da dukkan ayyuka ba za su iya samun mashi da su ba yashhadu bihal faidul ilahi idan mutum na yawan karanta ta zai sa zai yi shuhudi na kwaranyen faira kwaranyen rahama ta Allah allazi la tabrughu al amalu wanda guruka ba sa cin masa wala yahsu hadha al fadl al mazkuru ba a cimma wannan falla ta salatul fatiha nan daga zan ambata illa ma at taslimi sai tare da sallamawa sai tare da sallamawa idan mutum yana da wata da'in ja ko ya faɗa to shikenan faɗa ba zikiri ba eh zance eh zance wa man arada al munaqashata fi hadha al babi wa hadha al mahall falyatrak wanda yake son yi munaqasha a cikin wannan babi a cikin irin wannan bikiri shehu ibrahim yace ya bar wannan aikin fa innahu la yafiduhu istiqsa'u hujjatul maqali shehu yace ƙurewar kawo hujjoji a cikin zance ba zai fa'idantar ba. Rabo ne da Allah ya sanya sai waɗanda ya so su yadda su sallama su karanta su samu za a ba. To ka ɗauko biro da takarda kana ta rubutu ai saboda hujja ka za nan duk an girma hankali da hujja. In kana mutum magana yana sa hankali ne yana fahimtar ka da hankalin shi. To nan ba hankalin kai ma magana ta fi ƙarfin hankalin ka sallamawa kai. To ya za ka iya fahimtar da wani shi kuma bai da sallamawa ya yi hankali. Saboda shi in ya yi ya samu in bai yi ba kai kayi ka samu ba ruwanka shi ne shi wai ke gaya mana wa taurak ɗanka muhajiri ta manya ɗalibai min kalhujuj shi ya ce bari kafa hujja ga mai neman hujjoji gare ka kan wannan da in ka ji wannan ana waɗi faɗi ta inda ka ga dama kakka ji komi faɗi wala taksha manyar saddu minka maqalati kada ka ji tsoro faɗi kawai فإن القول في ذلك ردا شيني وترك ناني فإن القول في ذلك ردا وجوابا domin shi zance a cikin wannan yin raddi da bada amsa din nan kalbahar kamar kogi ne la tan kada yamin hal amwaju kun fa ba za ta kare ba ba za ta taba yankewa ba don da yace sai ya kwashe yawan kun kogi to zai kwashe rayuwar shi ne kawai in ya mutu kogin kuma ya gaba da shi kuma ya ci gaba da kungon shi eh dai na wannan kawai wal qulubu fi yadillahi zakata suna wajen Allah ko wal mutasarrafu fiha shike tasarrufi a cikin sa wal muqabbil biha shine yake fuskantar da su su fahimci abu wal mudabbiru biha kuma shine yake juye da su su fahimta wani al'amari kaman arada sa'adatuhu wanda yake son ya samu arzikin lahira in ji wal mushi Ibrahim والفوز بثواب هذه الياقوتة الفريدة كما يكي سو يربان تنسام لا دنكرا تنوانا صلاة الفاتح ياقوتة الفريدة تجذب قلبه إلى التصديق بها سي الله يجاوز شيء يزوي aka faɗi na salatul fati din bima sama'ahu fiha na daga duk abin da ya ji a cikin salatul fati wa arrafahu taslima kuma sai Allah ya sanar da shi mi kauya li fadlillahi da falalan Allah subhanahu girma ya tabbata gare shi da annahu la ya'khudhuhu al-hadd wal qiyas domin cewa wannan falala ce wadda da iyaka cewa da qiyasi baya cin mata fasarafa himmatuhu bitawajjuhi ila Allah ta'ala biha sai Allah ya juyar da himman mutum da ya so da alheri cikin kawai ya dage cikin karanta ta ya nemi yadda Allah da ita wal qibala ala Allah bi sha'niha da kuma fuskantar lafazin Allah da sha'anin salatul fatiha fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun ومن أراد حرمانه وندك الله يسوي حرم تامسا من غيرها دك الهيرنتا صرف قلبه بالوسوسة sai Allah ya jo yadda zuciyarsa da yawan wasuwasi na kai wannan abu fa kai ai haka ne wasuwasi ne to shikenan ati kamar ha sai kuma ka je na hudin to wai wannan ma labaran ina ma aka samo su wai shagala bi ma qulnahu laka to ya ce kai dai kai wasu ku da abin da muka gaya maka wa man ada aka fi zalika wanda ya bi ka a cikin wannan wa arada an munaqasha tuka fil bahsi ya bijirar da gabarin yin munaqasha da kai a cikin bincike bi haƙiƙi zalika da tabbatar da wannan inna akarnahu min al wajh allazi ta'lamuhu wa kafa yace wannan sai mun anshe shi da ta fuskar da aka san zancen kuma ta isa ta wadatar da mu yanzu wancan zancen da aka ambata na falalar salatul fati da mai abu shi ba mu lamu shehu tijani ya fada ba shi ne shehu ibrahim nan yake gaya maka ya ce mu an ce shehu tijani ne ya fada to zancen ya zo mana ta fuskar da mu ta bai kawai ya wakafa ya ishe mu kawai kai yanzu kai ta rage naka ana gaya wa masoya ne su ji su ji daɗi kuma su ƙara himma su ƙara taslimi da takewa wanda kuma ya ji bai ji daɗi ba kuma bai kamsu ba bai yadda ba dama ba da shi yake ba dama ko a lissahin duniya ai kaga yanzu mutane ba abin da suke so irin kuɗi yawanci ko to ko a lissahin kuɗin rigima ake yi wani a ƙauyen su tun da yake so ɗaya taɓa hawa kwalta sanda zai tsallaka da shanu ya ketara su kan titin birnin gwari ya ga kwalta ya ce wai nan aka ce ai nan ne mota ke bi ya shallaka ya wuce ƙarshen kuɗin da ya sani shine a zo da ajihoi cike da kuɗi yana ta neman kuɗi yana son ya samu kuɗi cikin jakka saboda ya zama shugaban masu kuɗi ran nan sai ya ga wani mutumin ya zo da buhun kuɗi kwara daya zai ce to aika wannan duk duniya ba mai kuɗin shi in za a ce min akwai wanda ya kai wa kuɗin wannan a duniya zan shi ban yadda ba kawai ran nan kai kuma sai ka zo kana baya labari ila ta buhun kuɗi tsangame kuma ta mutum da zai yadda da kai mustahilun jiddan ita shi tun da yake bai taɓa ganin makareci ma irin ka ba wai buhun har tirela ta kuɗi kai wannan magana ma a bata ai kaga ba zai gane ba ko to a duniya shi ma bai gane ka ya za ya gane ka Allah kai ka dai ka je kai lamarin ka wal kalamu fi yaqutatil farida shi zance a cikin salatul fatihi la tahmiluhu al mujadalatul kibari jayayya da manya ba ta daukar sa wa fi hadha al qadar li yasiri guniyatun wa kifaya a cikin wannan ɗan gwargwado kaɗan da aka kawo akwai wadatuwa akwai isuwa ba wani magana ja'in ja da za a yi ta yi wani ya ce kaza ko wani kan ma kai kokarin fahimtar da wanda bai fahimta ba da kaga mutum bai fahimta ba yake ce to wannan ba ya daga cikin waɗanda Allah ya yanka masa rabo cikin wannan rabu da su kawai ya kata kenan alhamdulillah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله